بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع آمين وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
نعم.
السادس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تجدوا خماسا وتروه بدانا نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار خماسا أي دامرة البدون من الجوع وترجو آخر النهار بدانا أي ممتلئة البدون السادس حديث نشدة عن عمر رضي الله عنه karwashi daga sina umar allah ya kare da a gare shi kala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu ya ji manzo Allah mai tsira da muncin Allah yana cewa law annakum da cewa ku tatawakkaluna ala Allah kuna dogaro ga Allah haqqa tawakkulihi haƙiƙanin dogaro da shi la razaqakum kama yarzuqu daira da ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsaye daga dushi masan tana fita da safe mai maɗan kwarin ciki wata ruhu bidanan kuma ta dawo da yamma bulbul haka tsuntsu yake to da ana yi haka Allah zai mana mutane da ana dogaro da Allah hakikanin dogaro da shi shi kwada man dogaro da shi shine ka yadda ya fi kowa saninka ka yadda ya fi kowa kusa da kai subhanahu wata'ala ka yadda ya fi kowa tausayinka subhanahu wata'ala ka yadda ya fi kowa karfi to in za ka fita duk abin da za ka je ka yi to sai ka zama manomi shine sirrin da yake cikin suratul waqi'a tambayar da Allah ya dinga yi mana afara'aytum ma tahrisuna a antum tazra'unahu am nahnu zari'un manomi an tambaye shi in ya je ya kaftu ko ya huda ko ya sara shuka ya zuba iri shi yake toho da irin ya fito da shi ko ku Allah ne idan ya zuba iyakacinsa kenan zubawa ya gama nasa sai kuma ya saurara ya ga ubangiji ya fito da shi kuma shi zai ba da iska za ta kada abun ya dinga girma har ya maƙyan gyama har ya kai ga lokacin da za a girbe shi ba dama ya yi wuce haka iyakacin nan zai bi duk abin da aka ce a yi shi zai yi in gero ne da dawa in ya shuka to zai kai lokacin da zai yi furi iyakacin sai je ya furin yana ganin yana girma lokacin furi za ka ga jijiyoyin ake so su fito a buɗa don ta sha iska ana kwana biyu sai ga ta yi kwari sannan ana ci gaba kuma su kenan a lokacin furi kuma in gero ya fito zai fito cinkus sai ka cire duka zubar ka kwaya biyar dawa kuma ka cire ka zubar ka ba kwaya uku shikenan wayannan su za su girma su zama abin da ake so lokacin maimai kuma a wani lokacin ya kai kuma in za ka yi noman kuma sai ka shaƙe karkashinsa da ƙasa shi ake shi ne maimai lokacin fure buɗawa za ka yi iska ta daba za ga yana nema ya mutu ma saboda jijiyoyin su fito kamar iska za ta kaɗar da shi amma ubangiji ne zai raya shi in aka zo maimai kuma ka shaƙare shi da ƙasa daga nan kuma ka zo ka yi gana ka bayan ka gama ko sai ka saurara sai dama zai ɓoye ɗan akuya bayan ya kai ɓoye kaza sai kai ɓoye ɗan akuya sai daga nan sai kai shan kai sai kuma ya fara fidda kai in ya fidda kai sai ya haɗa kai sai kuma ya yi binini sai kwaya ta fito sai kuma ta yi gari shi kenan sai ka girba to ba ka da hannu a ciki haka in ka tafi kasuwa haka za ka yi in ka yi algus ba ka gode wa allah ba kuma dogara da shi ba yanda a can ka samar ido shi ya yi in ka fita kasuwa haka za ka yi in dako za ka yi haka za ka yi in wata sana'a za ka yi ko dago haka za ka yi ba yanda za a yi ka shigar da wani abu kai ka dogara da shi za ka ga yadda zai maka subhanahu wa ta'ala in muna so mu duba yadda allah yake wa tsuntsaye ko ka dubi bubukuwa a nan bubukuwa muke cewa a can wajen kasar sakkwato kuma kashe reki suke cewa da ita tsuntsuwa ce katuwar gaske mai dogon baki tana da baroro mai girma ana cewa ne ya samu kun bubukuwa ita ta tashi da asuba take fita ta bi bakin kogi kuma sai ta ta shiririta ba za ta fara shiga kogi ta kamo kifi ba sai an kai kama karfe tara na safe na hantsi sanin za ta fara zuffi sammakonta sai ta ta kewayawa ta ta kewayawa ba za ta komai ba sai daidai na amma fa in ta shiga ta fara ta ce ta ce ta ci wanda za ta zo tewa 'ya'yanta dora wanda yake subucewa ya faɗo duk mutumin da ya je ya ci ko kwanan wanka da shi a kaga ashe in ta je da farkon nan ta ba abin da za su samu amma sai ya datse ta sai kowanne ya gama ya ci abincinsa ya koshi sannan sai ba ta dama ɗaure ta yi to haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake duk wanda ibi shi ya dogara da shi to zai taimake shi tsuntsu baya ɗaukan abinci ya je gidansa ya boye ba zai yi ba tsuntsu ba shi da wata mugunta in kaga tsuntsu ya ɗauki abinci ya kai gida ba don tanadi ba ne sai dan kawai ɗabi'arsa haka Allah isa shi annabi alaihissalam ya gaya mana da za mu dogara da Allah mu bi shi yadda ya kamata in mun fita mu yi abin da ya kamata mu yi mu dogara da shi shi kenan to sai ya arzuta mu kamar da yake wasatun su kuma za mu ga lokacin da za a yi yakin uhud yakin badar sabon annabi alaihissalam suka yi suka yi sahu ka annahum bunyanun marsus kamar ginin da aka sa ranji aka auna annabi alaihi sai ya ce da su bai ce su ku dage ku yaƙi ba sai ce malaka jibril ya gaya mu babu wani mai rai da zai mutu sai ya gama katse arzikinsa ba wanda zai rage ba za ka wuce ba ba kuma za ka gaza ba sai ce ittaqullahu ajmilu fi talabi ku ji tsoron Allah ku kyautata neman arziki kar ku yadda ku shigar da haramun wajen neman arzikinku ba za ku samu sama da abin da aka rubuta ba sai dai mutum ya samu mai datti wanda zai zama masa alaƙaƙai a duniya zai masa alaƙaƙai a lahira amma muka tsogara da Allah irin yadda ya kamata ko mun san yi alƙawari cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha babu wani abu da yake tafiya a doron ƙasa face arzikinsa yana gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bashi luqmanul hakim yayi wa ɗansa wasiya da yake masa wa'azi sai ce ya bunai inna ha in takum misalu habbatin min khardal fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi yati Allah ana ka sani arziki in yana cikin kurman dutse inda iska ba ta shiga sanyi ba zai shiga ba haske ba zai shiga ba abin yana tsakiya ko a sararin ko a cikin sama ko a cikin ƙasa ya tabi Allah Allah sai ya kawo maka inda arzikinka ne to kar ka yi haran harantu kar ka zo kai takalubu ka shiga wa'yansu abubuwa in an yi sai Allah ya kyale ka da wannan ya baka ka sha wuya Allah ya kiyaye mu rawahu tirmizi wa qala hadithun hasana tirmizi ne rawaito shi ya ce hadisi ne kyakkyawa ma'anahu tazhabu awwalan nahari kimasa su tsuntsaye za su fita farkon rana wato da asuba kenan himasan tana da ciki a ɗankware ai damiratul buduni mai ciki ɗankwararre wato minal ju'i saboda yunwa ba komai a ciki amma wata raji'u akhiran nahari a ƙarshen rana kuma da la'asar sai ta komo biɗa nan ai mumtali atul buduni cikinta ya cika da abinci bulbul baroranta ya samu saboda dogaran da ta yi ga Allah subhanahu wa ta'ala komai haka yake akwai dan uwa Allah ya ji kansa malami Allah ya ji kansa malam fara dan almajiri tare muna mitin yake ce mana ya ga yadda Allah yake sun taba tafiya kasan Niger da suka shiga za su fito sai wani babi sai zo shiga cikin motar suka kalla kallonsa ya fita duk tafiyar da za a yi baban nan yana ciki a ɗan fare sai da aka shigo cikin nan ƙasar sun zo wani guri sun tsaya za su yi sallah kawai sai baban nan ya fita fur kawai sai a bakin wani gadangare sai ya sai tafiyarsa kaga haka Allah yake ya tanada masa abincinsa ya sa wanda suka yi dafansa suka kawo ana zuwa ko ƙasa bai sauka ba sai a bakin wanda aka rubuta to mutum ya san haka Allah yake sai ya haƙura sai ya bi shi in ko yaƙi wahala zai sha asabi'u Allah ji kan malam Allah ya da masa rahama asabi'u hadisi na bakwai an abi umarata albara ibn azibin radiyallahu anhu ma kala kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fulanu إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفدرة وإن أسبات أسبات خيرا متفق عليه وفي رواية عن الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال وجعلهن آخر ما تقول asabi'u hadisi na bakwai shi kuma an karo shi daga abi umara shine albarawa ibn azib albarawa dan azib shine wanda annabi alaihi ya da shi madina a nan ambariya da za a tafi badar ya auna su sai ce yaro ne ba zai iya ba farkon yakin da ya taba riska da annabi alaihi shine yakin uhudu da shi aka yi to wannan sahabi radiyallahu anhu mutumin madina ne kuma ausi ne shi mahaifinsa azubu shi ma sahabi ne shi ma kuma sahabi ne shi ne ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zara mai tsira da wancan allah ce ya fulan ya wane an ce wanda annabin ya gaya wannan magana shine usaidu ibn hudayr radiyallahu anhu ya ce da shi iza awaita ila firashika idan ka je kan shimfiɗarka da daddare za ka kwanta bacci ko kulka ce wato yana koya mana ladabin bacci a shari'a ka ce allahumma ya ubangiji aslamtu nafsi ilaika na miƙa kaina gaba ɗaya gare ka domin wuce kwanta bacci ba shi da sauran wani abu in wuta ce za ta to sai ta kama shi kunama sai ta zo ta shiga ta sare shi ta harbe shi maciji sai zo ya sare shi ƙwari sai su cika kunnensa su shiga hancinsa su shiga ta baki ba inda ba za su yi masa ba amma sai a kare shi to da ka suka ce na miƙa kaina gare ka o jahatu wajhi ilayka na kuma fuskantar da fuskata wato zati na gaba daya gare ka wa fawwadtu amri ilayka na fawwala al'amari na gaba daya gare ka wa alja'atu zahari ilayka na kuma jingina baya na gare ka na dogara da kai ragabatan don kwaɗayin rahamarka warhabatan da kuma jin tsoron jalalarka na ragabatan lil jamali warhabatan lil jalali domin ubangiji yana da jamala yana da jalala duk abin da ya kalle shi da jamala to wannan abin za a gan shi rangaɗaɗau yana ba da sha'awa yana ƙara yabanya yana kyau duk abin da ya kalle shi da jalala to wannan abin ya gama saboda yake cewa udu'uhu haufan waɗama ku roƙe shi kuna jin tsoronsa saboda jalalarsa waɗama an kuma jamalarsa zai yi to da haka mutum ya miƙa wuyansa ga Allah ya jingina kansa ga Allah zai ce da ubangiji daga batan domin ina ƙaunar alheri gare ka dan kana da shi warhabatan kuma ina jin tsoronka saboda kana da abin da za ka yi dukkan halitta tsoronka take ji kai ne kaɗai kake amince baka jin tsoron komai la malja'a babu mafaka wala manja ba gurin tsira minka daga gurinka illa ilaika sai dai gurinka ba inda mutum zai guje wa Allah ba kamar na siyasa bane da ake kira abin nan laju siyasi malja in aka ce malja'un siyasiyun shine political asylum wato mafakar siyasa mutum kasar da yake ya samu matsala sai gudu wata kasar a karbe shi a rike shi a yi masa alfarma a hana kasarsa ta kama shi ko ta masa wani abu to wangiji ba shi da wannan da za a yi wani abu mutum ya gudu wani ya karbe shi ba shi mafaka ya kare shi daga Allah shine la malja sannan wa la manja ba gurin tsira daga gurinsa dole sai gurinsa akwai wata rana da limamin kuba ya yi wata hudu ba akan sallar akan aikin hajji na annabi alaihi salam sai ke cewa a nan zulhulaifa akwai wani mutum da ya zo ya yi ɗabai harama da hajji bayan ya gama harama sai aka ce lalabbaika wa la sa'adaika hajjuka mardudun ilaika akwai wani ɗan ɗan uwansa sai allah ya buɗe masa kunne ya ji sai ce bakwa na ji wata magana da ka ce labbaika allahumma labbaika an ce da kai la labbaika wa la sa'adaika hajjuka mardudin ilaika kuma yanzu naga kana ta himma baka ji ba sai ce ab ka ji ne sai ce ai na ji sai ce masa to ni shekara arba'in duk lokacin da na yi wannan har sai na ji wannan domin allah ba shi da musaya ba inda za ni shi sa nake kawai ba ruwa na amantu bi kitabikal ladzi anzalta na ba da gaskiya da littafin da ka saukar wa nabi wa bi nabiyikal ladzi arsalta ko na ba da gaskiya da annabin da ka aiko to kaga anan an miƙa kai ga Allah subhanahu wataala an yadda wahdahu la sharika lahu aga an sami imani da tauhidi sannan an samu imani da littafin da Allah ya saukar an kuma tabbatar da imani da manzancin annabi alaihi salam to da ka addu'a ta haɗe komai sai annabi ya ce fa in mitta in ka mutu min lailatika a wannan daren mitta alal fidra ka mutu akan musulunci ko mutum bai farka ba ya mutu ya mutu musulmi wa in asbahta in kuma ka waye gari asbahata khairan zaka waye gari cikin alheri ba wata matsala da za a tashi da ita muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin an sahihani an al-bara a wata riwaya kuma cikin sahih bukhari da muslim daga bara'un qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala mai tsira da macin Allah yace da ni idza ataita madja aka in ka zo gurin kwanciyarka da daddare fatawadda kai alola wudu aka lissalati irin alola da kake ta sallah cikakkiya sun madaje sannan ka kwanta a lashe kikal aimani a tsaginka a haƙarƙarinka na dama wa kul ka ce ya ce wa zakar na hawa sai an bace kwatan kwacin wannan shi alamu ne assalamtu nafsi ilaika wa kuwa wata amri ilaika wa alaja'atu zari ilaika wannan da addu'ar ita ya faɗa sun maƙara sannan sai annabi alaihi salam ce wa ja'alhunna akhira ma taqulu ka sanya wannan shine karshen abin da ka faɗa daga kan wannan addu'ar an mutai kai ƙara cewa komai ya shiru kun habbaci ya ɗauke shi dan ya shigar da wani abu to ya ratsa tsakani domin an masa alkawari in ya yi haka ya ƙara cewa kuma bai ya mutu to ya mutu da kalmar shahada imani da Allah da manzon Allah salama da kuma littafin da Allah ya saukar ya mutu akan fidara in kuma ya farka zai tashi lafiya don haka shi ne ƙarshen abin da mutum yake faɗa duk abin da mutum zai na aura da in ya zo kwanciyar bacci ya yi ya gama sai dinga rufewa da wannan shi kenan ba abin da za ka ƙara faɗa sai wannan wannan shi ne ladabin ladabin wato bacci ɗaya daga cikin ladabin bacci a musulunci wannan in ka yi su wayannan kalmomin da ka faɗa fawwatu amri ilaika aljatu zari ilaika la manja wa la marja minka illa ilaika din nan to fa ka tabbatar ba wani mutum da ka kwana da shi kar ka kuskura ka kwana da wani mutum a kulle a cikin zuciyarka to wannan shine sai maka amfani wannan duk da ka faɗa in babu wancan jauharin ba shi da lafiya shi kuma jauharin ake bukata shi Allah yake kallo zuciyar kawai inda ya san ba an san komai nasa warewake to mutum ya kiyaye wannan ya tabbata akan sunar annabi alaihi salam shi yasa ya gaya wa anas radiyallahu anhu ya ce in ka zo kwanciyar bacci ka tabbatar babu kowa a zuciyarka ba ka da mudahana ko wata almudahana ga musulmi ya ce wannan ita ce sunnata allah taimake mu a saminu an abi bakar siddiq radiyallahu anhu abdullahi ibn usman ibn amir ibn umar ibn ka'ab ibn sa'ad ibn taymin ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ibn galibin al-qurashi at-taymi radiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radiyallahu anhu qala nazartu ila aqdamil mushrikin wa nahnu fil gari وهم على رؤوسنا وقلت يا رسول الله لو أن أدو نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر بإسنين الله بإسنين الله ثالثهما متفق عليه أنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه runa da shirga abubakar siddiq allah ya kare da a gare shi shine abdullahi ibn usman dan sunansa kenan abdullahi dan usman shi kuma usman dan amir shi kuma amir ibn umar shi kuma umar ibn ka'ab shi kuma ka'ab ibn sa'ad shi kuma sa'ad dan taym shi kuma taym dan murra shi kuma murra dan ka'ab shi kuma ka'ab dan lu'ay shi kuma lu'ay dan galib sai ya ce al-qurashi ba qurashi at-taymi na bai wato daga wani taimi yake radiyallahu anhu Allah kare da a gare shi shine khairul sadiqi wa khairul khalifati wa khairul waziri radiyallahu anhu wa huwa shi wa abuhu da mahaifinsa wa ummuhu da mahaifiyarsa sahabatun dukkaninsa sahabbai ne radiyallahu anhu Allah ya da Allah kare da a gare su shi ya samu wannan alfarma a musulunci mahaifinsa sahabi mahaifiyarsa sahabiya shi ma kuma sahabi sannan kuma 'ya'yansa dukkaninsa sahabbai shi ne wanda yake da soyayya mai shafi biyu shafi biyu radiyallahu anhu tun da aka haife shi suke tare da annabi alaihi tun daga ƙuruciya har zuwa mutuwa ta rabuwarsu bai taɓa rabuwa da shi kullum annabi alaihi sai ke kharajtu ana wa abubakarin wa umaru da kaltu ana wa abubakarin wa umaru ko hijira da za a yi annabi alaihissalam ya ce da shi karka tafi zauna wataƙila allah zai baka abokin tafiya sannan annabi alaihissalam ce allah ya mun izini in tafi da kai nana aisha radiyallahu anha ta ce ba taɓa sanin farin ciki yana sa kuka ba sai ran nan ta gama kun yana gurshe yan kuka saboda jin daɗi ko yaƙi ake to shi yana tare da annabi alaihissalam dan da ya fito a badar zai mubaraza da ɗansa annaba sai rike shi ya ce mata ina bi hayatika ina jin daɗi rakar ka tafi ba na so ka tafi sai ya hana shi da sauran ya fusu radiyallahu anhu to wannan soyayya tintini tana nan ninkakkiya to kuma da musulunci ya zo aka zo da annabta kuma sai ya karɓa kuma ya so shi so na annabta kaga sansa a ninke yake za ka ce ma sabaka kan abubakar بكثرة الصلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه يتير kowa da yawan sallah ko sadaka ko wani abu na alheri ba sai da abin da ya kaka gida a cikin zuciyarsa na kaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan mutum ne mai san hali mai haƙuri da jira mai kau da kai wanda yake mai wato mai sanyi shi yasa lokacin da annabi alaihi ba shi da lafiya sai ce a sa shi iwa mutane sallah su kuma mata sai suka kalli wannan sanyin nasa sai suke ganin ba zai iya ba sai sai suna umar jiran shi ne wanda yake mai zafi mai maza maza in yato yana tafiya daga nesa sai ka ji motsi ƙasa dab dab dab dab baya saurarawa sai suka ce umar shi ne zai iya wannan amma ba abubakar ba sai ce ne na ce muru a babakarin faliyu sallabin nas mace shi ya salla da suka matsa matan gida sai ce an tunna sawahibu yusuf ko duk abokan annabi yusuf ne mata kenan wato abinda suke kallo na zahiri kawai da shi suke yanke hukunci shine lamara ainahu aka barnahu وقدان أيديهن وقلنا حاشا لله ma haza bashara in haza illa malakun karim to shine abin da suke zahiri kawai suka kalla ba san waye abubakar ba to shine sai ran da annabi alsai bar duniya to ran nan suka san shi ya fito karara ya yi tsaye wadda ko dutse ba zai tsaya irin ta ba ya kuma dawo da mutane kan daidai kuma aka rantsar da shi aka zaɓe shi zama khalifa aka yi marmabaya a kuma ya tsaya tsayin daka wajen ceto musulunci duk abin da annabi alaihi ya kafa na nagarta sai na abubakar da ba dan ya tsaya ba a cikin shekara ɗaya za a rushe shi kaf shine ya tsaya ya ce ba wanda zan saurara ya dan haɗa rinduna nan ya tura nan ya tura nan masu da'awar annabta da suka so fito suna yi annabi sai kau da kansa bai ce musu komai ba saboda ƙwararren shugaba ne akwai haɗari na ruhu ba zai haɗa yaƙi biyu ba so da haka idan kana za a yi rigima da mai karfi da rarrauna to kakka saurari rarrauna ta ba mai karfin in ka murkushe shi wancan mai raunin in ya ga kaiwa wancan shi da kansa zai miƙa wuya to shi sa annabi alaihi sai wani ya yaƙi rum to da bar duniya kuma shi kenan sai na abubakar shine i wannan akwai rana ɗaya sai da ya naɗa rinduna goma sha ɗaya ya fuskantar da ita wanda duk suka yau da'awar annabta waɗansu a kashe wani suka fita suka bar jaziratul arab wanda suka ce sun daina ba da zakka aka tankwasa su wanda suka ce sun daina sallah biyar aka tankwasa su wanda suka ce shan giya za su dawo aka tankwasa su wanda suka ce zina ce za su ci gaba da aka tankwasa su wanda suka ce yan kallo ne su ga wanda zai nasara su bi su ma aka tankwasa su shine wanda ya kare nagartar da annabi alaihi salam ya zo da ita ba dan ya tsaya wannan ba da komai ya wurgaje sai da ta kai madina ana ce ka ji tsoro kada gari ya rikice a zo a kama dina farmaki ce ko da zan fito daga gida kura ta kama ni sai an yi haka kowa sai ya ce kuma Allah jefa wa madinan kwarjini saboda tsayawar da ira radiyallahu anhu har kuma rundunoni suka dawo aka samu nasara abin da aka yi radiyallahu anhu ya ce ala amin ala ya ce nazartu ila aqdamil mushrikina nayi duwa zuwa diga-digan mushrikan maka lokacin da suka biyo sawun annabi alaihi zai tafi hijira wani hannu filgari mu muna cikin kogon wahum ala ruhusina suna burbushin mu saboda kogon yana kasa su suna sama suna zagawa daga ciki yana kallo su kofa ce kankanuwa ga kuma gizo-gizo ya zo ya yi saƙa kuma saƙar aka ce ita ta zama tsohuwar saƙa wadda ba za a gane kwanan nan aka yi ta ba ita ma kamar yadda masu kissa suke cewa a lokacin da aka ce gizagizan ya yi ya ce lokaci ya ƙuri kafin ya rufe wannan kogon aƙalla zai a kwana hudu sai aka ce masa a cikin lokacin da bai kai awa ɗaya ake so yi ba ce zan iya ce a lokacin sai allah ya yi alfarma mu'jiza ta annabi alaihi sai karen ashabul kafi zai ce masa kai maza kai sai tururuwa ta annabi suleiman ta zo ta ce maza ka yi duk waɗannan halittun da suke huɗa da annabawa sai ta ce allah ne ya zaɓe ka ya maka alfarma da bai taɓa yi wani ba a cikin ƙwari to shine maza maza ya tashi gizagizan yi wannan saƙar to kuma sai annabi alaihi mai zuwa ya shiga ya gani to kuma a lokacin irin ga ina ma kar ya fita saka ce ai ba a nan hasken zai tsaya ba hasken sai ya gama duniya gaba daya saboda karkar san kai ka ce ya zauna tare da kai shine annabi alaihi ya fita yace sai na ce wa qultu ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah law anna ahadahu da ɗaya daga cikin su nazara ta takadamaihi zai duba karkashin diddigen sa la'a basara na da sai ya gamu ya ga abin ya zo gab da sun leƙa za su gamu akwai mai wani littafi da ya rubuta a kan mu'ujiza ta annabi alisun a cikin wannan kogon ya ce sai na abubakar ya ce da shi da za su shigo ya zami inda suka shiga sai da ɗan a hankali ake shiga sau da kuncin ƙofar sai ce masa kallana yana kallon gurin kawai take a nan ƙofa ta buɗe faɗa sai ce suna shigowa sai mu fita tana sai mu fita tana sai ce masa ma zannuka bi ya ababakar bi isnaini Allahu salisuhuma me zatanka abubakar da mutum biyun da Allah shine na ukunsu na ukunsa ame bin nasari wal ma'unati wal kala'ati wal hibs shine zai taimaki zai ba su nasara sannan shi zai taimake su shi zai kula da su kuma shi zai kiyaye su wanda Allah yake da wannan kaifa yusibu huddaimu ya zalunci zai taba shi suna baka sai hakura shikenan muttafaqun alaihi bukhari da muslim su zikrotun hadisi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam